والسلام على رسول الله الباج لخاتم ناصر الهدي الله والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأجر ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وعتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قرب الأغنى فريد الدهري على الإطلاق آتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخنا مرضي وقائد إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله السداد بجاه رسول الله آه yau ashirin da ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da sha takwas miladiya ta annabi isa muna nan muna tattaunawa akan abin da zai zama mana shine ma'auni wanda yake insha Allah na tafiyar mu zuwa ga Allah ya ba mu menene wato cika samun hanya yadda mutum zai gyara tafiyar zuwa ga Allah jiya mun yi maganganu akan abin da ya shafi asabaru da tauba ko da ibtila bala wanne ne bala'i haƙurin bala'i shi ya fi ko kuma haƙurin lafiya shi ya fi ko haka jiya mun tattauna kan haka sabon manzala sallallahu alaihi wasallama sun fasaranta da cewa an jarabce su da da bala'i sun jure amma da aka jarabce su da yalwa ba su kai ba saboda aka shafi to a to shin haƙuri in na bala'i ne in na lafiya ne da wadata wato bala'i ya fi haƙurin bala'in rashin lafiya don an a'a nau'in duk su fa sun tafi da shi saboda na bala'in rashin lafiya watakila kai kanka da ka bari don kana zarka yi kusa mutuwa amma bala'i ga arziki ka tsallake bala'i to haƙurinka ya fi saboda komi kana ganin kana da hannu a kai amma kuma ba za ka yi ba wannan yana da ƙarfi to sai su ba su da cikin shi bala'i da baki ɗaya mahama duk lokacin da ya zo yana zuwa ne da ƙarfi amma yana yin ƙasa sannan kuma shi kuma wadata yana tashi ne lafiya a hankali yana yin sama ni zaɓi da su ba su rubuta kenan kowanne sun ce afdalu afdalu afdalu afdalu abdullu sabari ko to yau ma huwa marahilu sabari anan da mu tashi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم على آله وقدره مثله العظيم قال الشيخ ما هي مراحل الصبر نعم مراحله ثلاثة نعم أوله حق الشكوى وهذه هي درجة التائبين ثانية ثانيه آه، الرزاق المقدوري وهذه هي درجة الزاهدين آه، الثالث آه، المحبة لما يطلع به مولاه آه، وهذه هي درجة الصادقين آه. ما هي مراحل الصبر to hakuri ya kasu yana da martaba mara- marahil marahil guda nawa ne wa mara- wa marahilahu salasatun marhalan hakuri guda uku ne awwaluhu na farko tarkul shakawa rashin kai ƙara zuwa ga wani guri kamar annabi ah, annabi yaqubu annabi ayyuba ko yana cewa rabbi inni massani ad-durr ba ashku ilayka marzi ba ba ina kai maka ƙarar rashin lafiya na a massani ad-durr wa anta arhamur rahimin to kaga ya kawo ƙara ne a'a ya faɗa ne ga halin da yake ciki to tarku shaka wani darajatu ta'ibina sani a rida bil maqduri yarda da abin da Allah ya yi maka shi kuma ka yarda da abin da Allah ya yi maka Mar- martaba ne na sabaru shine da ka jure ce ya roƙi Allah Allah ya gusar da rashin lafiyar sai ce to ai Allah ya bani lafiyar shekara kaza dan ya jarabce ni na wannan shine sai na kai ƙara ya yarda da abin da aka yi wannan cewa darjatu zahidina gurin masu gudun duniya kenan salisun almahabbatu lima yaqalu bihi maulahu na uku shine soyayya ai Allah zai kalle shi lokacin da yake rashin lafiya wannan shine darajatu siddiqina saboda haka ya yarda Allah ya kalle shi yana cikin wannan abin da Allah ya jarabce shi ya yarda Allah ya sani eh, eh, eh, kamar jefa annabi Ibrahim cikin wuta ilmuhu bi hali sanin halin da nake ciki ba zai ba zan roƙe shi ba to kaga ilmuhu bi hali shine wannan to darajar siddiqi na to haka martaba uku kenan mhm وما أنواعها na'am وما نوعها فثلاث أيضاً.
ثلاثة أيضا Mm.
الأول الصبر عن الم- عن المعصية Mm.
وهو أفضلها Mm.
ثانيها الصبر على الطاعة Mm.
ثالثها asabar fil masaili to nau'in nau'in kuma hakuri akan bala'i shi ma guda uku ne na farko asabar al ma'asiyati kai hakuri kar ka sabu Allah eh ko afdaluha shine mafificin ta kaga wannan kai hakuri kar ka sabu ubangiji wannan fi halatul rahai eh tana cikin yalwa duk yana daga ciki saniyan asabar al ta'ati yin hakuri ka ji Allah salisan asabar fil masa'il ka yi haƙuri da duk bala'in da ya zo maka an gane نعم.
wannan kaga shi ma nau'in sa guda uku ma hiya fadalu sabari ما kuma هي فضل الصبر na'am الصبر أفضل الأعمال نعم.
وهو أفضل من الشكر na'am لأنه على النفس أشق Mm, قال تعالى إنما يوفى الصابرون مم.
أجرهم بغير حساب gaskiya ne فأباه سيدنا علي إلى أربعة مقامات اليقين.
أربعة مقامات اليقين Mm, فقال الصبر على أربعة أقسام مم.
على الشوك والشفقة والزهد والتوفيق mm, فمن- فمن أشفق من النار mm.
رج- رجع عن المحرمات ومن اشتاق إلى الجنة صلى إلا عن الشهوات Mm. ومن ذهب في الدنيا حانت عليه المصائب ومن جاهد في الدنيا هانت عليه المصائب ومن ارتقب الموت سار إلى الحيرات سار إلى الخيرات فجعل هذه هي المقامات أركان السبري هكذا يقول إيه، ما هو أفضل السبري ما هي ما هي فضل السبري يقول هكذا منين هكذا يقول منين فضل حقولي الصبر شيء حقولي أفضل الأعمال شيء في كل أفضل الأعمال يعني كون أي في في كيا وهو أفضل من الشكر ين حقولي حقولي يا في godiya لأنه على نفس الأش... على على النفس الشق شيء أتكن نمفاشي الشق يطويا قال تعالى الله يتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما سلادا ما سحقولي أنا تكا مسلادا سني ba a lissafawa za a baka ɗari za a baka ɗari bakwai za a baka dubu za a baka kaza a'a shi ba haka bane kawai yuwaffa ne ana turo masa ne saboda wahuwa a shakku yana da wahala ko wa qarrafa'ahu sayyidina ali karramallahu wajhahu ila arba'ati maqamati yake sayyidina ali karramallahu wajhahu ya dauka martaban hakuri zuwa ga makani guda hudu na yake fa qala yace asabaru ala arba'ati aqsani ala shauki wajen so shafaqati tausasawa zuhudu gudun duniya tarkiyatu daukaka faman ashfaqa minan nari duk wanda ya ji tsoron wuta raja an almuharramati zai bar zai bar duk abin da Allah ya haramta haka ne wa man ishtaqa ila aljannati wanda ya sha'awan shiga aljanna salla ana ya shahawati zai ciru gaba da sha'awa wa man zahada fi dunya wanda ya gudun duniya han alayhi masaibu duk musibu zan zo man su hayyinan ba su da ba su duk kowane masifa ta zo man zai zai dauke ta zai ga dan wannan ai amma abin da yafi wannan na alkhairi wa manar taqabal mautu duk wanda ya kalli mutuwa sana ila alhayrati zai sauri ya aikata aikin alhayri faja alhazihi sai ya sanya wannan hiyar maqamatu sune maqamomin nan na arkanus sabari na rukunan hakuri an gani نعم na'am
من أشفق من النار نجا na'am من اشتاق إلى الجنة salla sala an zai fita kamar haraja da raja'a wancan haraja sala an shawaci zai fita da zai bar sha'awa Mm. na'am ما هي الشكر؟
مم.
الشكر أنواع مم.
شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح مم.
وما حد كل منهما واحد منهم منها كل واحد منها مم.
أما شكر القلب أن يؤمن العبد أن القبض والمنع والبسط والإيقاع من الله تعالى ويشكر عليه ويرضى بمقدوره عليه فيكسر ذكر الله ذكر الله وحسن ثنائه له.
أما شكر اللسان فتأديد نعم الله وعلائه وحسن الثناء عليه أما شكر الجوارح فهو الله يعسين بنعمة من نعمه نعمه وأن يستعين بنعمه على طاعته ولا يستعين بها على معصية فيكون قد كفرها قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا فاغنبوا. مم. على معصية. لأن الخلق تبديل نعمة الله عز وجل مم. بدلوا شكرا نعمة الله كفرا الحمد لله ما هي الشكر كاجي مراحل الصبر كاجا الصبر أفضل من الشكر الصبر أفضل من الشكر يا ذاك يتزاني وانا إن بقى شيء cikin karatu haka ba ba za ka iya gane ba domin da yin shakartun la azidan lakum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kai ta faɗa ko Eh, to da sabaru da shi wanne yafi sabaru ba faɗan asabaru ba ne a aiki ne wannan aiki ne amma na faɗan baki shukurin kana faɗa ne wancan kuma bala'i ne zai zo maka ka shanye kai kake jin dukan da kake ji amma za ka haɗi saboda haka yanda mai dakuwa na rashin lafiya ya- ya bi saboda haka ladan mai haƙuri ya fi ladan mai godiya tare da duk abin da ka gode za a ƙara maka haka ne sai su suke rawa ma ya shukuru shi shukurin ya yake a shukuru anwa'un shukuru nau'i ne akwai shukurul qalbi akwai godiyan zuciya godiya ana faɗansa ne amma akwai ma'anoni daban wa shukurul lisani akwai godiya kuma na harshe wa shukurul jawarih da godiya na gaba fama da kullu wahid min ha to menene iyakan kowanne daga ciki shukurul qalbi an yi min al abda wato abdu- an yi min al abdu bawa yayi imani annal qabda talauci wal man'i da hani walbasti da da wadata wani ita'i da bayarwa min Allah ta'ala duk daga Allah ne kai shukuru alai sai Allah sai ya gode haka ne hakan ne hakan ne gaskiya gaskiya ne eh gaskiya ne amma haka aka dauka da man'u da qabdu da qabdu da ba- da man'u da basu da ida'u ka dauke su daya lokacin da Allah ya hana ka aka yi maka rikon daurin has aka kuma hana ka wani abu ya shigo hannunka da lokacin da aka wadata ka aka kuma baka ɗaya ɗaya ne wani lokaci ka fi farin ciki to a ƙa'ida shukurul kalbi duk za ka ɗauke su ɗaya ne Eh, da bayarwa da hanawa ɗaya ne da bayarwa da hanawa ɗaya ne shine iza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyamu indi ma yasirru wa ma yubki a gani iza kanatil aqdaru min malikil mulki idan dai Allah ya rubuto kaddaransa daga gurinsa ya turo mu fasiyamu indi ma yasirru abinda zai faranta min rai wa ma yubki da abinda ya sa min kuka duk da yin to wannan shi ake nufi sukurul kalbi kenan an gane an gane an gane ta fa yaskuru alaihi to sai ka gode wa Allah da haka wayar da bi maqdurihi alaihi sai ka daddo abin da Allah ya kadarta a kanka sai ka sura zikrillah sai ka yawaita akwatan Allah wa husnul sana'i lahu kuma ka yabi ubangiji sosai wannan shine shukurul qalbi wa ma shukurun lisani amma shukurun ha- godiyan harshe fata adilun ne anillahi shine kaga wannan kaga wannan kaga wannan kaga wannan kana shan ruwa ya ma daidai sai aka maka coca cola kana sha sai aka maka tsire lokacin da aka yi ruwa goshin yamman nan Ah? kana ci sai aka maka shayi kana sha sai aka maka kaga wannan ta'adidu ne amallahi wa ala'ihi kenan ba wasu na sana'i alaihi kai da kanka ai godiya kake a nan gudan eh Allah ya mana baiwa ka taɓa wannan ga wannan ga wannan ga wannan kinnun wa kisun wa kanunun wa kasu ila in ji mai makamatul hariri sai a haɗa maka abubuwa guda goma yana magana ne akan ni'imomi da ake haɗa wa mutum abubuwa guda goma na'am kaga shukurul lisan kenan ya nan gudan ai alhamdulillah da kana cewa alhamdulillah alhamdulillah eh an muku baiwa eh sannan wa ma shukurul jawari shi kuma godiyan jabobi fa huwa Allah fa ba kaman ka iya wa ma shukurul jawari fa huwa Allah ya asihi shi kuma godiyan gaba Allah ya asi karka sabu Allah bi ni'imatin min ni'anihi Allah ya maka ni'ima da wannan ni'iman ka sabawa Allah Allah ya maka ni'ima da wannan ni'iman ka ja gaban ka cikin sabon Allah to rashin sabon Allah da wannan ni'iman shine shine me shine ni'imul jawarihi wa an yasta'ina bi ni'ani ala qati ya taimaki ya nema taimako bi ni'amihi ni'mas alaƙati wajen bin sa ka gani eh ya bi Allah ne da gaban wala ta'inu bi kar ya taimaki gaban sa alama asiyatin akan sabo sai kuna karkafar hato ya kafirce wani iman kenan an gani ya kafirce wani iman kenan qala ta'ala Allah ya ce alam tara illal ladina baddalu ba ku ga mutanen da suka juya ni'matullahi Allah ya ba su ni'ima suka mai da shi kufurin kafirci ba su suka kafirce wa Allah Allah ya baka arziki sai ka ji da arzikin cikin sabon Allah yawa to wannan kaga baddalu ni'imatan kufurin kenan haka ne go wa wa isti'anatuhum bi ni'amat bi ni'matin ala ma'siyatin shine taimakon su da ni'ima akan sabo li'anna al-khalqa domin halitta la yaqdiruna ala tabdil ni'matin lahi ba su da iko su juye ni'iman Allah azza wa jalla lakin sai dai baddalu shukura ni'matullahi kubra sun juye godiyar ni'imar da Allah ya musu ne ya zamo suna kafircewa Allah Allah ya kiyaye an gane ko na'am
ما هي النعم التي يشكر العبد ربه عليها آه.
وهي ظواهر وبواطنه فإما ظواهر النعم فهو في الأجساد وأما ظواهر النعم فهو في الأجساد آه.
ووجود الكفايات من الأموال
شكرا فكفر- فكفرها نعم أعمال الجوارح والأموال بما أنه حدود النفس نعم ما هي النعم التي يشكر العبد ربه عليها wasu ni'imomi ne wanda bawa yake gode wa ubangiji akai wai ya zawahirun wa bawadinun akwai ni'imomi zahirai akwai batinai kai ma zawahirun ni'am in zahirin ni'ima ne fa huwa bil ajsadi a jiki suke wa wujudul kifayat min al amwal da samun dukiya wadatu- wadatatun dukiya wannan wannan ni'ima ne zahirai ko fa kufruha to kafircinta a amalul jawarihi sai a ga aikin da gaban zai yi da da kuma aikin da kudin zai yi fi ma'anin a cikin ma'anin huzuzun nafsi son zuciyarsa ina za ta ja shi ya je ya yi kun gane eh in dukiya zawahir ne zawahir ne ne zawahir ne ne wannan kuma za su nuna maka samun dukiya samun jin daɗi kamar yadda muka faɗa baya zawahirin su ina za su kai ka wani irin sabo za su kai ka za ka je ka biya kuɗin ganin ƙwallo ne silma ne eh, giya za ka sha taba za ka sha mata za ka nema a'a za ka haɗa waɗansu ne ka ba su kuɗi ka ce su da kiwa ne a yi shari'a ka san wani ya samu kuɗi duk abin da za a yi kenan in aka yi wani abu kawai sai ya ja yana da bodyguard da wanda yake biyan su kawai a jiya da ki wani shi zai biya to wannan kaga to kaga za su zo ne fi ma'ani huzuzun nafsi Ma- huzuzun nafsi shi yadda ransa amma rata da su ita ja shi to a nan zai nuna aikin da zai yi min zawa shi da hakiya wa شيء باطل.
na a zawa shi da zai وكفر-
wa kufruha kafircinta a amalul jawari wal amwali fi ma'anil husus kafircin abin da ya zamo kaf- ya kafirce wa ni'iman sai a ga aikin da ya yi gaba ne zai ko zai ba da wani dukiya ne ya yi kun gani zahiri ne ai ba mu je ba da nan ba wannan zawahirun eh, zawahirun ne amtin ne zawahirun ne da bawadinu to zawahirun ne da suke a cikin me suke zuwa ya ce maka fa wani yawan fil ajisadi ni'ima ne a cikin jiki ko wujudul kifayati min al amwali da samun abin da zai ishe ka na dukiya to fa kufruha kafircin wannan ni'iman zahirin a amalul jawari sai ga wani zina ne haka ne ko wani kuma a yace al amwal wal amwal wani kuma dukiya ce ya tara ta to kawai sai a yi neman fitina amma fitinar ba za ta zo ba sai fi ma'ani huzuzun nafsi me ran shi ya riya masa ya bi masa
ana ko da mutum ya ce alhamdulillah amma jawahirin ne aje je to ai da a gani daga nan ne za a gani yanzu misali ni a iya nawa a nawa fa nawa tunanin kawai kaga ah, dan london sun yi tashe da dan china amma kudin dan london musulunci ya fafana da shi haka kudin dan china kuma karuwai sun fafana da shi Ba- to kaga ba sun zo ba ko ko ba su zo ba to wannan ka ga ashe kudin da sun zo kifaya to amma wannan da ka ga daga karuwai yan uludu wannan yan iska su ne suka fafana shi ko wannan yana yi to amma ba kamar na wancan wannan kuma zai ga ya ya ce a zo a yi karatun alkur'ani ya ce a haɗa walima eh, a ba wa liman a ba amma ba karfa za ka yi ɗan china ya ba wa liman ko wani malami ko an yi wani walima a amma wannan fitacciya yar iska ce a silma tana kusa da shi wannan tana maɗigo a ya nuna wannan na kawo shi misalin abin da muke da ganin shi ne reality an fahimta? to kaga ai gashi nan an bashi godiyar ne da zai tashi shi kuma ga irin yadda yi wannan kuma godiyar da zai tashi shi kuma ga abin da yi kaga huzuzun nafs shine yake nuna ina kowa ya fuskanta an gani
أما باطل النعم Mhm.
فمعافاة القلوب وسلامة العقول shi kenan وكفرها أعمال القلوب kan ulubi as-sayya سيئة misal israrin wa su'i zanni wa niyyat as-sur
فإذا أفضل الشكر وأعمال الصالحة والذي فسر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الشكر قال تعالى إيمان آل داود مم.
شكرا وقليل من عباده الشكور. وقال صلى الله عليه وسلم لما كتب في اجتهاده وكان حتى ثوار ما تسلماه أفلا أكون عبدا شكورا أها.
فأخبرنا أما أن المجاهدة المجاهدة ووصلنا مع عمل الشكر للمستعمل وجزاء النعم وجزاء النعم.
نعم نعيم نعيم آه، نعمة آه. هذا نعم وأما الباطن النعم أما باطن النعمة منفذ ظاهر النعمة فمؤافاة القلوب شينا وركد زوجياني وسلامة الأقود كمينا كبتر دا أبندك قلاني فكفرها كافرتنتا ta fakufra a amalul qulubi sai'a kafircinta maimakon zuciyarka ta samu lafiya ta warware duk kulli ka zauna lafiya to shine ba son ni'ami amma kafirce mata shine kulla wa zuciya mummunan abu israrin wajen ɓoyewa wasu idanni da mummunan zato israr ah, ah, bayyanawa wasu uzanni da mummunan zato wani ya ci so da mummunan niyya kana hikidu akan waɗansu abubuwa to wannan kaga kafircin ni'iman baɗini kira domin shi baɗini abin da ya kamata zuciyarka ta zama ta samu lafiya bayan ta samu lafiya ta zama tana warware illoli kullallun damuwa ta warware a ce matsalan an zo wajen shobran yana faɗa ce wani ya zo wajen hasar basri ya zo ya ce masa daga wajen wani nake ya ce ha ya ce ne ya kai ka ce mun je walima ne wajen wani amma ma zala ya subuka yana zaginka yana zaginka yana zaginka sai ce a wani ne yake zagi na ya ce eh sai ce to me ya kai ka gurin sai ce walima ya kira ni sai ce nau'in abinci nawa aka kawo maka a gurin sai ce a an kawo nau'in abinci ya kai kala kaza kaza kaza kaza duk baka faɗa min ɗaya daga ciki ba sai guda ɗaya mummuna baka ce ya kama kaza ya kama kaza ya kama kaza sai guda ɗaya to kaga wannan ai akwai abin da ya kullu a cikin zuciyarsa wanda ya kamata an warkar da shi da alhairi amma bai ga alhairin ba sai ga sharri kaga su'un niyyati kenan wa su'uz zanni sai ki tashi ka bayan wuri an gani yawa fa idan afdalul shukuri mafi ficin godiya ko amalu salihati shine aiki mai kyau wani fasar Allah subhanahu wataala shine ubangiji ya fasaranta wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah suka fasaranta a shukura godiya qala ta'ala imalu ali daud ashkura ali dauda ku ku aikata godiya wa qalilan min ibadi shukur Allahumma ja'alna min shakirin wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce lamma uti ba hadi lokacin da ya tsaya cikin dare yake nafila sai aka zarge shi wakiya ne da tsayuwarsa ta tawara matka da mahu har kafarsa ta kumbura sai ya ce ya rasulullahi laqad jafara Allahu ma taqaddama laka wa ma ta'akhkhara an gafarta maka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara yaya zaka dinga wahalar da kanka har kafarka ta kumbura sai ya ce afala akunu abdan shakura idan Allah ya gafarta min zunubi na bai kamata nuna godiya ta wa Allah da ya gafarta min ba an gane sai yake to shikenan fa habarana annal mujahadata sai maza Allah ya ba mu labari mujahadan da yi wa husnul mu'amalati da kyakkyawan mu'amalar da yi shukrul musta'mili sai zamo godiya ne na aikin sa wajaza'u an-na'im kuma ya samu sakamako da ni'ima daga ubangiji idza kanatul a'malu salihati idan ayyuka masu kyau suka kasance hiya shukuru jaware su ne godiyan gabbai fama huwa shukurul kalbi to menene kuma godiyan zuciya
شكر القلب المعرفة بأن النعم من المنعم لا غير shi kenan وشكر العمل كلما وهب الله laka amalan a haddas أحدث له عملا Aha.
ثانيه shukurul awalil awwali to ka gani ko yace to shikenan mun ji tunda wannan sh- shine a'malu saliha shine shukurul jawari to kuma shukurul qalbi yace shukurul qalbi al ma'rifatu shine sanin ka bi annan ni'am min al mun'am la ghayr ni'iman daga wajen wanda ya zo shine godiya shine can shi Ibrahim yake cewa la tafrihan bi an ummin un'imta wa farha bima an ama in al'alta. Ya fita? Ta shi shi ne godiyan zuciya kenan. Eh, Wancan godiyan in ka amadu sarki wancan shi ne godiyan jawari to kuma ina godiyan zuciya. Ya ce to, la tabri handi an umin umimta idan mutum ya baka kyautan abu kar ka makale shi ne baka a wanda ya turo shi ga- ya kawo shi za ka gode ma shi ne ubangiji eh amma godiyan za ta koma ta wajen wannan sai ka ce na gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri amma kar ka yi tsammani daga gurin sa ne inda bai baka wada ka mutu ah dole sai ya kawo to godiyan tarju ila Allah ne shine shine ma'anan ka san daga gurin da abin ya zo an gane eh eh.
which is a uh, godiya kashi kuma
Me shi ne shi ne dukka kullu yarju ila Allah Eh, shakara al-abdu li rabbi shakara ar-rabbu li abdi shakara al- ah, Allah bi nafsi shakara abdu li abdi duk shi ne Eh, wa shukru al-amali godiyan aiki kullama wahaba Allah laka amalan duk lokacin da Allah ya baka aiki ahadas ahadasat lahu amilan to ahadasta lahu amalan ka zartar da aikin to ya zama mai kenan saniyatun shukuri na biyun godiya na aikin farko kenan ko eh saniyatu shukri shukrul amali kenan kullu ma haba Allahu laka amalan ahdathu lahu amalan duk lokacin da Allah ya baka aiki sai ka aikatar masa da aikin to shikenan ka nuna godiya eh to ka nuna godiya kenan
كم مقام الشكر كم مقام في الشكر نعم وللشكر مقامان نعم الأول مقام الشكور وهو الذي يشكر على المكاره والبلاء والشدائد وغير ذلك مم.
ولا يكون كذلك حتى يشهد ذلك نعما توجب عليه لشكر لشكره بصدق يقينه وحقيقة زهده مم.
وهذا هو مقام الرجاء وحال المحبة مم.
بهذا الوصف ذكر الله تعالى نبيه نوح عليه السلام مم.
في قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا نعم في التفسير وفي تفسير الآية آه.
إنه كان يشكر إنه كان الله يشكر الله على كل حال من خير وشر أو نفع أو ضر مم.
وفي الخبر مم.
ينادي يوم القيامة مم.
ليقوم الحمادون مم.
فيقوم زمرة مم.
فيقوم زمرة مم.
فينصب لهم اللواء مم.
اللواء ويدخلون الجنة مم.
قيل مم.
ومن ومن الحمادون مم.
قال الذين يشكرون الله على كل حال نعم في لفظ أخرج السراء والضراء مم.
وقال بعض العلماء
مم. مم.
وقال بعض العلماء في قوله تعالى مم.
أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة معنى الظاهرة العوافي مم.
والغنى ومعنى الباطنة مم.
العوافي والغنى مم.
ومعنى الباطنة البلوى والفقر مم.
فهذه نعم الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام لا عيش إلا عيش الآخرة وهذه يعني مقام الشكر هي أعلى مقام الشكر كم مقام في الشكر nawa ne makami a cikin godiya wani shukuri makama ne godiya tana da makamomi guda biyu al'awwal na farko makamun shakur akwai makamun mai godiya shakurun mai godiya wawal da zai shukuru alama karihin wa bala'in wa shada'idin shine mutumin da yake godiya akan abin da baya so ko bala'i ko tsanani zai ce ya gode wa Allah wa gairi zalika da wani wannan ana kiransa shakuru mai yawan godiya yawa yana ya godiya akan abin da baya so An- an jeho masa rashin lafiya ya ce alhamdulillah an jeho masa bala'i ya ce alhamdulillah an zo an tsine mar an zage shi makariyu ya ce alhamdulillah to ana kiran shi shakuru wala yakunu kadhalika ta yashhadu dhalika ni'man ba zai zama haka ba sai ya san wannan zagin ni'ima ne law arafa al-insanu marhamanu yalqa ash-shururu dhahika al-insana ko law arafa al-insanu marhamanu da mutum ya san waye ubangiji rahamanu yalqa shurura zai ga sh- in ya gamu da sharri dhahika sai dinga dariya yace ni ma na shiga daga cikin wanda Allah yake so haka ne ko to kaga shine wannan wa huwa alladhi yashkuru ala makarin wal bala'i wal shada'id kenan wa ghayri dhalika wala yakunu kadhalika ta yashhadu dhalika ni'man sai ya san wannan ni'ima ne tujaba alaihi bi shukrin bi sidqi yaqini wanda dole ya kamata ya gode wa Allah bi sidqi bi sidqi yaqini saboda ya san Allah bai mance da shi ba kenan wa haqiqatu zuhuduhu ko haƙiƙarsa shine zuhudu gudun duniyarsa wa haza wannan kuwa makamun ridda shine ya yarda da abin da Allah ya yi masa wa halun kuma ya samu hali bil muhabbati Allah yana son shi saboda Allah baya jefa wa wanda baya so cuta Allah baya jefa wa wanda baya so bala'i Allah baya sa a tsokane ka sai yana son ka ya ga wani irin reaction za ka yi sufanci kenan haka ne wa bi haza da wannan ne wa safa zikrullahi ta'ala nabiyahu Allah madaukaki ya siffanta ambaton annabin sa Nuhu alaihi salatu wassalam bi qawli ta'ala innahu kana abdan shakura dama sunan shi yashkuru sunan annabi annabi Nuhu نعم sunan shi yashkuru eh haka ake kiransa yashkuru eh إنه كان عبدا شكورا وفي تفسير الآية تفسير الآية innahu kana yashkurullaha ala kulli halin domin yana godewa Allah a kowane hali min hairin wa sharrin aw nafa'in aw darrin yana godiya wa Allah min hairin wa sharrin nafa'in darrin alhairi ko shari amfani ko cutarwa sai ce alhamdulillah kullu ma atahu yaqulu alhamdulillah kullu ma atahu yaqulu alhamdulillah to shikenan sai fasammahu Allah yashkuru ولذلك سارة shakuran wafi habarin a wani labari yunadi yau malkiyamaci mu ne ummatun hammaduna mu ne muka fi yawan wannan to amma a cikinmu kenan kaga sufaye da suka san wannan su ne a gaba saboda ba kowa ne ya san cewa za a jarabce ka kace ka gode ba sai da tabbar bada ashar in wurin da zaka dan kar a raina ka eh ko ba ka bane ka kare yanzu ka je wajen mahauta ka nemi hammaduna a nan za ka je yan haya za ka je tasha ka samu haka a zai wuya zai wuya in an samu kuma to tarbiyyan gida ne na iyayenmu na farko haka ta samu su ba sake ba tarbiyyan gida ne aka ta samu su ba sake ba wafi ya bari yana jiya malki ya mutu zai kuma alhammaduna ranar tashin kyama dama sahu sahu Allah zai kira da ya kuma alhammaduna ya ce masu godiya su taso kai ya kuma zumratun sai wasu set su taso kai ne saboda kuma liwa sai a dasa musu tutansu sai da kudu na aljanna sai shiga aljanna kira sai aka ce wa man alhammaduna suwaye hammaduna qala alladina yaskuruna Allah ala kulli hali masu godiya wa Allah cikin dukkan hali aga kenan law arafa al-insanu man rahmanu yalqa shururu da'ika al-insana haka ne wa fi lafazin akhar a wani lafazi as-sarra wa darra'u sauki da tsanani qala ba'd al-ulama shashi malamai sun ce fi qauli ta'ala wa zaga alayka alaykum ni'amahu Allah ya saka mana ya rinar mana da ni'imarsa zahiratun wa baɗina zahira da baɗina ma'ana az-zahiratu al-awafi wal gina wato an baka lafiya an baka wadata wa ma'ana albaɗinata albalwa wal faƙaru ka gani yau ni'imar da aka bamu zahira da baɗin an bamu al'awafi lafiya wal gina da dukiya azbaga alaina ni'mahu az-zahira kina wa azbaga alaina ni'mahu al-baɗina kuma albalwa wal faƙaru kaga ashe ni'imar Allah ne ma bala'i ni'imar Allah ne bala'in albalwa wal faqaru dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani ya ce rasulullahi ina son kai ce to ka tana dawo talauci wajen zama eh yaje da gaske ne tana suna eh domin in aka baka dukiya kana son annabi to zaka sake dukiyar ne kai zaka sake annabin ne kai kokarin raye dukiya da wuya mutumin da zai zo a baka shi yasa baka ji shi hana musu cewa Allah ka ba mu arziki yadda na sayyidina Umar arziki irin sai na Usman, arziki irin na Abdurrahman bin Auf, arziki irin na kaza, arziki irin na Shehu Tijani, arziki irin na Shehu Ibrahim. Saboda arziki ne a kafin hannu ba a zuciya ba. Zuwa suke su shiga ta nan su shiga ta nan. Amma ga su nan ba talauta ba amma za su shiga nan su ta nan. Shi ne ni'imal malu fiye da rajulun salihi kenan. Fahadi ni'amul akhirati wannan سنة نعم الله البلوى والفقر كما قال عليه الصلاة والسلام لا عيش إلا عيش الآخرة أي رأيوة دنيا با رأيوة وجه رأيوة الله يرى ني رأيوة سوى راك تقول دمي أكي رأيوة على يرى البلوى والفقر wanda ka sha na duniyar nan bala'in nan da ka haɗe to shi ne za a maka gine-gine a lahira eh talaucin nan da ka jure ka ɗauka shi ne za a maka abubuwa a lahira eh wa hadi ani maqamun shukuru wannan shi nake nufi da makamin shukuru fi a alil makamin shukuri shi ne mafi ɗaukaka daga cikin makamin shukuri asani wannan shi na farko
ثاني مقام الشكر أن ينظر العبد إلى من هو دونه ومن هو فضل عليه هو عليه هو عليه في أمور الدين وأحوال الدنيا فيعظم نعمة نعمة الله عليه بسلامة قلبه قلبه وجينه وعافيه وعافيه آه، مما ابتلي الآخر به آه.
ويعظم نعمة الدنيا عليه لأنه لما أعطاه الله تعالى وكفاه فيما أحوج الآخر وألجاه إليه مم.
يشكر على ذلك ثم ينظر إلى من هو فوقه في الدين ممن فضل عليه من فضل عليه بعلم وإيمان وإيمان- بعلم وإيمان وبحسن اليقين ويقين فينقص نفسه ويثبت نفسه ويزاري ويجري عليها وينافس مثل ما رأى من أحوال من هو فوقه ويرغب فيها إذا كان كذلك كان من الشاكرين ولا تقطع في اسم الممدوحين نعم الثاني مقام الشكر na biyu shine makamin godiya na biyu an yanzu al'abdu ila man huwa dunahu mutum ya duba ya ga wa yake kasa da shi mimman faddala huwa alaihi saboda abin da Allah ya faddanta abin da yake ya faddanta shi shi akan na kasa da shi din fi umuri dini a cikin al'amarin addini wa ahwalid duniya da halayen duniya fa yu'azzima ni'matullahi sai ya girmama ni'iman Allah alaihi bis salamati qalbihi da kukutan zuciyarsa da addininsa da lafiyarsa mai maktuliyar akara bihi da irin abin da aka jarabci wancan da shi wannan yana da wahalan fahimta sai kun natsu tukunna an yanzu abda shi ba ya duba ya ga man huwa duna wa yake kasansa min man fuddilahu alayhi kai ka fi shi min umuri dini al'amarin duniya wa ahwalid duniya da halayen duniya fa azima ni'matullahi ta'ala alayhi sai girmama ni'iman da Allah ya masa duk salamata kalbi da kukutan zuciyarsa addininsa lafiyarsa mai maktuli al'akara da shi da abin da aka jarabci wancan wa yi azima ni'amatul duniya alaihi ya girmama ni'iman duniya akan salima a tahullahu ta'ala da abin da Allah ya bashi wa kafahu ya isa masa fima a hawajal akhirati cikin abin da yake bukata a lahira wa alja'ahu ilai ya fakar da shi zuwa gare shi abinda hadisin ne guda biyu la tanzur ila man huwa dunakum ah, wanzur ila man huwa fawqakum ka gane Eh, wannan fil ibadati la tanzur ila man huwa dunakum kar ku kalli wanda suke kasa da ku cikin addini domin shi nukusani ne da bala'i da Allah ya yi masa rashin lafiya ne karka azar karka girmama samuwan duniya a ka duba illan da ya rasa saboda haka karka karkata zuwa ga wannan la ta zo lamun wa dunakun kenan fi umuri dini wa ahwali duniya an gane wanzur ila man huwa fawqakum kenan idan ka dube shi ga abin da zai kawo wanda ba salamatul qalbi kubutan zuciya da addini da lafiya da bai samu ba min maqtuli al akhar yana daga cikin da aka jarabce shi da shi wa yu'addimu ni'mat ni'matud dunya yana girmama ni'imar duniya ne alayhi lima atahu Allah ta'ala wakafa bi ba a hawa al'akira yana ganin cewa ya wadatu da abin da zai samu a lahira wa alja'ahu ilaihi ya fakke zuwa ga abin duniya ba lahira ba wannan in ka kallin mutumin da ya samu duniya yana ƙasa da kai la tanzur ilaihi kar ka kalle shi eh fa yaskuru ala dalika sai ya gode akan haka shi wanda Allah ya mar wannan kyauta wanda ya kasa ganin haka ila man huwa fawqahu zuwa ga wanda yake sama da shi fiddin cikin addini mimma fuddila alayhi cikin abin da aka fifita shi da shi bi ilimin da i- ilimi wal iman da imani wa bi husn yaqini da kyai- kyakkyawan yaqini fa yamqutu nafsahu sai yi wa kansa azaba wa yadri alaiha ya walakantar da ita wa yunafisu yayi kanwa wato yayi kokari tanafisa tanafisi kenan fi mislu ma ra'a cikin abin da ya gani min a hawa da man huwa fawqahu wanda yake sama da shi wayar gawo fi ya kokarin ya same shi sai za kana kazalika idan yayi haka ma'ana bangaren ibada in ka samu abin da ake nufi anan in ka ga wanda yake ƙasa da kai ka gode wa Allah in yana bangaren addini ko bangaren duniya to ka gode wa Allah saboda kana da abin da bai da shi ma'ana ka samu salamatul qalbi ka samu kaza ka samu kaza watakila shi kuma ya azzama ya girmama dukiyar da yake ganin yake da shi kar ka kalle shi a duniya kar ka kalle shi a dukiya ka kalle shi a wajen ibada in ka kalle shi a wajen ibada ka gani kusaninsa man godo na ku kenan duna ku kenan na farko ka gane to sai ka gode wa Allah an samu riba duniya kansa gashi nan yana bayan ka ko da ya samu duniya shi yana azzama duniyar ne amma bai girmama lahira ba to abu tausayi ne saboda aka kaji tausayinsa amma wanda yake sama da kai wajen ibada shi kuma abin da ake kokari ka yi kokarin ka ga to ai ya fi ka ilimi ya fi ka imani ya fi ka yakini ya fi ka to kai kuma sai ka walakantar da nafsunka ka ce to ya kamata sai ka yi tanafusi don ka kamo wannan kun gani can gashi nan kana da salamatu sadari saboda abin da yake da shi ba shine a wajen ka ba amma yana da illa nan kuma kai kuma kana neman kai idrakin wanda yake man wa kokaka nan inda dini kai tanafusi cikin halayensa buyurar jibu ka kwaɗayantar da kanka ciki to in ka samu haka to ka zama mai shakiri na mai godiya kenan wadda kala ta ta ismul mamduhi na sai ka fito daga cikin hammaduna an gane kun gane karatun kaman ahad ji tsani eh sama da ƙasa ne ba wanda yake almajirin su ba eh gane abin yana da wahala eh amma hadisin shine la tanzu ila mawdu na kun zura mawdu ko ko ولا تصل إلى ما هو فوقه وصل إلى ما هو في الأرض نعم إيه إيه وين أبو قدا يوسف إلى السواقة هل في مصيبتي نعمه للعبد
نعم هل في المصيبة نعمة للعبد؟
نعمة للعبد شين أشك مصيبة أكون نعمة جبارة نعم نعم نعم malar musibatin wai illa wa da'ud fiha ni masu babu wani musiba da za ta turo mutum sai akwai imani daga Allah wanda yawa mutum al-awwal أنها لم تكن في الدين كل مصيبة في غير الدين فهو يسيرة ثانيا هي أنها أنها كانت مكتوبة عليه لا محالة آه، فقد نفذت واستراح منها آه، ثالثا أنها أجلت أجلت في الدنيا أها.
ولم تؤجل في الآخرة آه، وإن- فقل- آه، على قدر مقدار عذاب الآخرة رابعا آه.
إن ثوابها خيرا منها فإنها المصيبة فإن كانت في أمر الدين فإنها طريق إلى الآخرة كذا kenan akwai ya za a ce musifa ta zama maka alhairi in ba a faɗa maka yadda abin zai zama alhairi ba Eh, hal fi musibati ni'matun lil abdi a cikin musiba akwai ni'ima gaba na'am ma min musibatin babu wata musiba illa wal abdin fiha ni'matun sai dai bawa yana da ni'ima a ciki al awwalu annaha lam takun fi dini bata kasance a cikin addini ba kullu musibatin dukkan wata musiba fi gairi dini in ba a cikin addini ba fa hiya siyaratun abu ne mai sauki saniha na biyu ana akan maktubatun alai an rubuta a kansa la mahalatan ba makawa faƙan nafazat in an rubuta a kansa la mahalatan ba makawa faƙan nafazat an zartar wasta raha minha ya huta da ita domin ta zo tunda an rubuta salisan na uku annaha ajalat أجلت أجلت أجلت آه،
أجلت أجلت له كنا في الدنيا عليه كي أن جدوا تامس كنا الدنيا ك- ولم تؤجل بالآخرة بعدين كتامس سياجي لاهرة با هذا أني مس أنا أو تدشي لكن جيتم أشاك إتجار أيت أيت تكاري أنا إيه نعم
fa'azuma ala qadar al-miqdari sai aka girmama ta gurgudan abin da kai na azabul akhira azabul lahira aka yi ta a duniya ar-rabi'a naudu inna sawabuha ladanta hayran minha ya fi ta girma fa innal musibata ita musiba in kan fi amrin dini in dai a cikin al'amarin addini ne fa inna tariqun ila al-akhirati to tana jin mutune zuwa ga lahira eh alhamdulillah to mun samu marahilus sabari wa shukuri ko mun gane akwai ni'ima zahiri akwai ni'ima baɗi ko to mun gane akwai kuma shukuru yanda suke zuwa don za mu shiga makamul kaba- kaba'iran ni'am menene kaba'ira na ni'ima shi kuma to wannan shi ake kira sufanci wannan shine zai dinga warewa kowane abu dalla-dalla ya fitar da mutum daga cikin waƙa'i Allah ya kiyaye da masu tabbar su mala.
ya musiba take a cikin
Izala. Ya ka gane? Yawa ko koran ku da suka yi a- a gidanku ai ka gane don ai da muna zaune muna zaune lafiya da kiristoci ai zuwan izala ne muka musul- kiristoci masu karin shiga musulunci wanda ba musulunci ba ne cikin addini Mhm. sannan duk wani abun addini ya yi ƙasa wanda da muna da ladabi cikakke tsakaninmu da iyayenmu zuwan izala ya sauƙaƙa an yi ƙasa an yi ƙasa da shi so akwai abubuwa da yawa wanda musiba ne ai zala musiba ce
Allah akwai abu guda biyu na shukuru da sabar da suke ɗaure mu. suka ɗaure rikita ne a kai.
karki ce Eh, na rikice akan wakalla an ce musiba a yi godiya a kanta Eh,
shukuru ne mm.
a asan kula ba ta sama naga sun yi haka da saboda ne Babu.
sun ɗaure waje ɗaya dama a ɗaure suke haza'inul minani alaka na dirul mihani ka taɓa ganin wanda suka je tono gol suka su goma su suka dawo su goma Huh? ai haza'inul minani alaka na dirul mihani a hak- a hanyar hanyar arziki sai an taka gadon bala'i Aha. To, ba a haɗe suke ba? Duk lokacin da ka ga mutum ya yi ya shiga garari to bayansa, ai, la- ai, ai, ba za ka samu ba haka kawai majana. Ya sai an sha wuya. Waya. Suna nan da yawa dai ga- a takaice dai in ka dubi hakan da aka iya ganewa. Waɗansu abubuwan ga suna a kusa da kai ne amma ba dole ba ne ka gane su da wuri. shine amfanin ilimin tasawuf in ka tsaya zai fassa maka abubuwa da yawa ya nuna maka ga yadda abin yake ga yadda abin yake in ka zama almajirin sufanci sai ka zama- sai ka zauna lafiya in ka zama almajirin malaman zahiri kuma ita don ban tsiya da kai Eh, saboda kullum kana ganin kai ne Eh, an taba ka ne In ba a taba ka ba ai ba za a ga fushin ka ba
kan ɗaukan kaddara ne to da mara kyau Eh, in mutum ya ga bala'i shi ne baitin shi ibrahim da ka faɗa ne da zuwa alamun da samu maza a wani alƙashuru yalƙashuru al-bahi kan ba sai yi dariya kawai eh bare ai ka shiga cikin ma'auni
Sai kuma ɗayan baitin wanda yake nuna wani mutum ya goyi ma kyauta to ainihin gaisa La kawai kawai hai- da amma la ka kawai.
yi da ainihi da ka san ubangiji ai dama ai ba kowa ne ke sani ba a zahiri ka zo ne maka kyauta ai ya maka kyauta ko to amma a baki ne kai ka san an turo shi ne kawo wa ya koro kawo shi ne wa farhabi ma an ama in aqalta to in kana da hankali to ai hankali shine sufancin ka gane ba shi bane an turo shi ne kawo ko da shi ne kawo za ka ai yana so ya baka to waye ya turo shi kawo kan Allah shi ne ma'ana. Eh, eh, eh. Wannan kuma akwai wani abu sunan shi gibban. Gibda amen. Gibda. In yana aikata Allah ya gaji. Tana gibda ina ma kai ma Allah ya ba ka kai wannan shi kuma ba jin saraba. Eh, la ta zur ila ma huwa dunakum. Ka san idan kana duba wanda yake sama da kai a duni- a duni- a duniya ba za ka gode wa Allah ba. Sai ka ce ga shi nan kawai ya duk abin da suka taba sai su samu kuɗi mu muna nan duk abin da muka yi kamar an zage sarki to kaga kallon na gaban ne yasa ka kasa godiya wa Allah amma ka duba akwai wanda suke kokowa su ciyar da kansu ba sa iya ciyar da kansu kuma watakila ma ta kun buhu suke kai kuma ba ka wannan dafan ko tura wheelbarrow suke ko kwasan kashi suke ko amma kuma ba sa iya samun abin da suke samu kaga wanzar ila man hudu na kuke a duniya ka kalli wanda ke kasan ka shine da ka gode wa Allah amma matukan a duniya kana kallon na sama ita ana ai da su kawai ai su kan kawai dan gatan Allah suna tabawa Allah yake amma ku kamar kun zabi sakin gari akwai a lokacin da kake nuna yaki kake da Allah ne ai kai kana kana kai kara ne Allah ya kiyaye